أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأنا أدرك الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا مسلمي barkamu da wannan yammaci yau sha biyar ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo daidai da shida ga watan hudu 2023 gregorian calendar kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofa gidan mai girma su cikin nan ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka sura ta a suratu yusuf alaihi salatu wassalam mun ga yadda allah wadda wakil tarki ya ba mu kisan a hankali a hankali har ta kawo mu ga lokacin da wato kenan mata suka fara gulmar matar sarki a garin misra cewa imar atalhazizi turawa da fita an nafsiha abin kunya matan sarki tana neman an nafsihi ko matan sarki tana neman yaranta boyi-boyinta ta neme shi don haka wani matsala wato kenan sai ta zama tawasu ta zama kuma abin gulma ta zama kuma issue of the day abin tattaunawa a rannan ko idan ka je kabin da ake magana kenan musamman a tsakiyar mata to sai Allah madaukakin da ke ci gaba ba mu kisa ke cewa bismillahir rahmanir rahim wallan ma sami'at bi makarihinna arsalat ilaihinna a lokacin da ta ji wannan ita wannan mata gashi da asali kisa ce wanda ake kiranta ruba'iyya saboda mutum hudu da kawai suka san kesin daga shi yusuf alaihi salatu wasalam sai ita wannan bayar allah matan sarki sai shi sarkin kansa sai kuma wannan shahid din da ya shida a cikin kuma iyalanta ne kaga duka wani mutane mutane ne masu kokarin rufa mata asiri shi yusuf ba zai so aka yi faru da shi ba balata na ma duniya ta sani ita ma ba za ta so yaɗawa ba mijinta ma ba zai so yaɗawa ba shaida matan da daga cikin iyalanta yake dan manta ne bai kamata ce shi ma ya yada ba to amma kuma kallon kaddara ya riga ya rijaye to haka ita da kanta za ta fada mai yiwa a wata abokiyarta magana sai ta dinga fita daga cikin fada sai ta tafi nesa to haka sai abu ya zama gulma labari kuma kewaya kewaya sake dawowa kunnan ita matan sarki cewa gafa abin da mata suke fada to shi ne da ta ji haka arsalat ilahinna falon masu samiyar bi makarahinna kakade arsalat ilahinna wato kenan da ta ji labarin abin da yake faruwa da wannan makircin nasu makarhinna a nan ana nufin giba ne da ta ji labarin gulmace-gulmace da suke yi a kanta ba wai suna tsara wani abu don su yi mata wani mai kida ba ne ko wani makarwa a suna faɗan maganganu ne wanda suke bai dace ba a matsayin wato wannan kamar cin nama kenan shine wato kenan ma'anar makar a nan bayan ta ji haka suna cewa ai ita matar sarki wato kenan soyayya ya riga ya shiga cikin zuciyarta ya abin da arsalat ilaihin da sai ta aika sai ta ce tana gayyar su ai da athunna ila manziliha sai ta ce tana gayyatar su zo gidanta wato kenan litudifa hunna saboda karɓar bakuncin su ma'anan wannan shine ta samu sarki ta ce masa ranka dade ina son gayyaci mata za mu dan wani dan walima kaza kaza ce a babu laifi ba matsala me yake bukata ana bukatan kaza da kaza da kaza da kaza a kawo kudi aka bata aka yi abinci aka shirya komai da komai aka shirya gurin da za a tari baki aka gayyaci mata musamman wa'anda labari ya fi kai mata cewa su ne suka fi zama wato kenan matsala a wajen yayata wannan lamarin wancan ma ta zama highly involved a ciki wancan ma haka wancan ma haka wanda target din ta ga yau mata an ce su kai kusan 40 wadallahunna atadallahunna muttakan sai ta tanada musu wato kenan a gurin da za su zauna su kishin gida a gurin abdullahi dan abbas da sa'id bin jubair da mujahid da wani waɗannan manya-manyan malamai suka ce muttaka din na ana nufin majalisan wato sai ta tana da musu gurin zama kowanne da gurin zama wanda yake wato kinan ya tana ya ya ya bina ta almu'id fihi wanda an tanade shi a ciki wanda fihi mafarish akwai kayan shimfidu kala kala kala kala wanda za a bina a cikin wannan sannan kuma akwai wato kenan kayan abinci kala kala kala kala cikin irin wanda abincin da za a yayyanka shi da wukake kamar wato kenan atrich shine abin wannan abin mai bishiya mai albarkar nan wasu suna fasar atrich da wannan dogar bishiyar nan mai sunanta taugwaram din nan kari da suna fasara ta da kari saboda ita ce take da inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna sifar mu'mini kaman atruj yake atruj shine kari yana da zaki yana da kuma bala'in kanshi eh shine misalin mu'mini kawai misalin bishiyan atruj ne saboda tana da zaki tana kuma da kenan da abin da mumini mai imani mai aiki da aiki abin dinsa mumini wanda mai karatun alkur'ani kai mumini kuma wanda baya karatun alkur'ani shi kanka kamar misalin dabino ne yana da zaki amma bai da kanshi to haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma na ga wata bishiya a Malaysia aka ce wannan ita ce atosh amma ban ga 'ya'yanta ba don haka ba san yayi kanshin teki ba amma dai malaman mu suka fassara shi da bishiyan kari kuma kaga kari sai an sauka ake yanka shi to wannan kuma misali ne akwai abubuwa da yawa wanda aka tanada wala Allah akwai nama wanda za a zo a gasa rago haka a zo ana yanka tunda guri ne na manya almuhim da shine ta tanada abubuwan da sai an sa wuka a yanka wato kenan a wannan lokacin ko yawwa to haka na ta tanada musu da ta tanada musu wannan ta tanada musu kayayyakin wuka da za a yi wa atat kullu wahidatin min hunna sikina sai ta ba wato kenan kowace daga cikin su wuka mai kyau sabuwa dal mai kaifi kowa ta dauki wukanta ta rika yanka tana ce kowa ta dauki wukanta ta rika yanka wato kenan tana ce wa kana hada makidatin minha amma wannan shi ma wani makirci nata nata irin irin nata na musamman wa muqabalatul lahunna kuma ta yi haka ne dan ta kalubalanci abinda suka yi fitiyal hinna ala ru'yati wato kiran za ta yi musu hila don za ta kawo yusuf su zo su ganshi a wani lokacin don ta kalubalanci abinda suka yi mata sun zarge ta a kasa da sauransu wakala sai ta ce masa ukurj alaihinna wato kenan ka fita zuwa gare su ta ce wa annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya fito a wani riwaya aka ce bayan sun zo sun zauna sai ta shirya da wani wata bayi-bayinta yarinyarta ta ce na ce ki kira min ila ila yana nufin abin bauta kenan a yaran su wato kenan na a yaren su na mutanen misra ko kuma yaren girkawa ila kamar da ake ce annabi wasu nasa isa dan maryam yana ce ele ele lama sabaktani my lord my lord why have you forsaken me so eli eli din yana nufin wato allah allah da yaren wakilin ibrananci yaren su annabi ibrahim ko kuma da yaren mutanen misra a wani lokacin kimdawa ko kuma wani kabilan barbar wanda da su ne suka mallaki wato kenan wannan guri din tana da sai ce in na ce ki kira min eli wato kenan kamar za a yi addu'a ne kenan ko to ba eli za ki kira min ba yusuf za su kira kuma sai da target din da lokacin da ya kamata ta iya fito shi bai san abin da ake fulanin da shi ba su ba su san abin da ake fulanin musu ba allah kaɗai ya sani sai ita da ta tsaya ta tsara wannan abu da haka ta yi saitin ɗan abubuwan ta komai daidai wa daida to sai da ta ga sun nutsu kowa ta ɗauki wuka ta fara yanka tana sa a bakinta sai ta ce musu ukurij alaihinna ka fita wato kenan zuwa gare su alalika an hakarat karkaba atku fi makanin aka lokacin ta zannar da shi a wani guri daban wanda shi bai san me yake faruwa ba balan ma kharaja lokacin da shi annabi yusuf alaihi salatu wasallam ya fito ra'aynahu ko sai suka ganshi ko ko fara ma ra'aynahu akbarnahu da ya fita ra'aynahu sai suka ganshi da suka ganshi akbarnahu sai suka girmama shi ai a azamna sha'anahu wa ajalalna qadrahu sun girmama wato kenan sun yi mamakinsa sun bashi girma wato kenan na musamman sun ɗaukaka darajarsa a wannan lokacin waje alna ya ɗana aidiya hunna suka dinga wato kenan a ƙoƙarin yankan abu ashe ba sani ba hannunsu suke yankawa da hashen saboda kiɗima da hashen biru'ati saboda ganinsa wato kenan ya kiɗima da su wa hunna yaznanna annahunna yaqta'ana al-atrij bisikin sun yi tsammanin suna yanka wannan kayan yankan wato kenan da ruka ashe hannunsu suke yanka abu sani ba wal muradu annahunna khazarna aydiyahunna biha abin nufi dai da ake nufi an ce wa qatta'ana aydiyahunna fassarar farko da za ta zo shine kowa ta yanke hannun na ta gil wannan ta yanke hannun ta amma ba haka bane ma'anarsa shine dai sun yanke hannunsu suna yankan suna yankan ba su ba har lokacin da wata kenan suka yankai hannunsu hakan nan malamai suka fasara ma'ana kadashna aidiyahunna sun karkarci hannayensu wato kenan da wuka mujahid yake cewa da shi daga ta da qata'ana aidiyahunna hatta alqainaha wasu sun yanki yatsansu har yatsa ya fadi to ba su san suna yanka ba amma dai Allah madaukakin sarki shine wato kenan mafi sani akan wannan lamarin وقد ذكر غير واحد انها قال لهن بعد ما اكلنا bayan sun ci abincin wa tabat anfusuhunna sun ji daɗi sun ma wada baina aidihinna atrijan sai bayan su da suka ci abinci suka kawo kawo wannan atrijin sai ta ajiye wata kenan a gaban su watan kullu wahidatin min hunna bisikina a lokacin da ta kawo musu wukan ta ce musu hallakunna fi nadari ila yusuf jama'a ku da su ku ga yusufa bayan sun ci abinci sun sha abin sha an kawo musu abin yanka an ba su wuka kuna da bukatan ku ga yusufa wato kina a fili kulna na'am sai suka ce eh kwarai da gaske mutumin da ake ta gulma a kan sannan ko shi ne oi ai amana sun mu gaishe fa ba ta ilaihi ta amurhu an anukhruj ilaihinna sai shi aja ga masa yazo shi matan suna jiran sa falan mara ainihu ja'alna yaktana idiyahunna shine a lokacin da yazo suka ganshi sai suka dinga yanke hannunsu sun ma'amaratu sannan sai ta umarce shi an yarji a ya koma da ta ga kowa hannun ta yayi jini sai ta ci ta koma kawai bayan Allah ka riga ka gama aikin ka kenan ko da yawa lere da mukabilan amma da ta ce ya koma din kuma tana son su ga tafiyarsa kuma ta bayani shi tafiya sun gan shi ta gaba hankalinsu ya tashi sun yanka hannunsu kuma ta ce ya juya su ga kuma takunsa da dirinsa har yanzu kuma wato kinan ta baya da Allah madaukakin sarki wato kinan abin da ya masa darajar da ya masa wa mudbiran faraja'a sai ya juya wa hunna ya hazazna fi aidihin da suna ta yanka hannayensu a lokacin balan ma a hasasna bil alami bayan ya tafi kowa sai ta fara jin hannunta ya fara radadi to bayan sun ji ciwon nan kuma ja'alna yoluna sai suka dinga wato kenan juya kuma kowa sai ta race yadda za ta yi faƙalar sai ta ce musu a'a an tunna min nazaratin wahida fa'altunna haza fa kaifa ala ma'ana ko yau kuka gaishe kallo ɗaya ga abin da kuka yi to yaya kuke tsammanin ni kuma raɗaɗin da nake ji da yake kullum yana gabana yau ɗaya kuka gaishe hankalinku ya tashi kuma gashi duk kun yanke hannayenku a duk abin nan ashe ni na yi kokari ma kenan ko na yi karfin imani irin imanin shazi ko na yi imani amma irin na shazi na yi karfin imani kulna hasha lillahi sai suka ce wato kina tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki asalin kalmar hasha lillahi ne to amma dai sai aka cire wannan alif sai zama hasha lillahi sarki ya tabbata ga Allah suka ta ma za ba sharar wannan ba dan adam bane wannan ba dan adam bane in haza illa malakun karim ai ma'ana ma haza illa malakun karim wannan ba komai bane face wato kenan mala'ika ne wato kenan wanda yake ba ma mala'ika ordinary mala'ika ba a mala'ika wanda ke mai karauci sun ma kulna laha sannan sai suka ce mata wa ma nara alaiki min laumin ha shi kina da gaskiya wallahi tallahi daga ba wanda zai sake zargin ki akan wannan ba da hadha allazi ra'aynahu bayan abin da muka gani da idanunmu la'annahunna lam yarayna fil bashari shabihahu ba su taba ganin dan adam ne mai kyakkyawan diri da kyakkyawar fata da kyakkyawar halitta da kyakkyawan gashi a rayuwarsu ba ta gani irin wannan ba ko kusan dama da ke yaro ne ya zo ke fada fada an ce a kula shi sarki ya ce a kula da shi baya yawo yake ba yana cikin gida komai zai zo same shi don haka ba a san shi sosai ba wala gariban min kai ba su taba ganin ma mutum wanda yake in dai ake kyawun halitta ne da diri ne ya yi kusa da annabi yusuf alaihi salatu wasalam ba fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana kad utiya shatar al-husni domin shi yusuf alaihi salatu wasalam Allah ma da kuke sarki ya ba shi rabin kyau a duniya gaba ɗayanta in dai abu kyau ne na iyaka duniyan nan aka raba bishi shi da aka ba shi rabi sauran raba mutane suna musharaka wato kina a ciki duk abu mai kyau yana musharaka a ciki an dan gutsura masa ne a cikin wannan wato kina rabi kama sabata zalika fil hadisi sahih wannan magana kuma ta tabbata cikin hadisi wanda yake wato kenan ingantacce don haka suka ce in hadha illa malakun karimun wannan mala'ika ne wanda yake mai girma قالت ستتسلم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين الله بارك فيك قالت ستتسلم فذلكن الذي لمتنني فيه wani fashe ne wanda kuke zargi na a kansa kun ce kaza kun ce kaza kun ce kaza ya kuma kuma ƙarshe Allah madaukakin sarki ya kama ku ya kama ku kuma ba za da kunna labi limtunna ni fihi wasu daga cikin malaman tafsiri suna amfani da wannan ayan wajen nuna wato kenan mu'jiza ta alqur'ani da kuma abin da ake cewa alqur'ani littafi ne wanda yake ya kunshi balaga mai tsananin gaske wanda ta rikita waɗanda suke da masaniya akan asalin larar larabci kaga dai ba da fi sanin larabci sama da asalin larabawa za ka ga suna cewa alkur'ani waka ne allah ce a'a wa mafa bai kawai sha'ir za su ce sihiri ne su da kansu ce ba sihiri ba ne za su ce bokanci ne su da kansu ba bokanci ba ne saboda abubuwan da suke gani na cikin alkur'ani wanda yake rikitar da su na balaga haka ɗaya daga cikinsu yake cewa na zauna na saurari abinda wato kenan muhammadu ya zo da shi ba waka ba ne ba kuma wato kenan dokanci ba ne ba kaza kaza ba ne kalam magana ce wanda take mai kyau yana bubbugar da hikima kuma babu magana da ta iya hawa kansa a duniya saboda ya rikitar da su suka ce kyan maganar mutum ya danganta ga usulubinsa yadda ka iya tsara magana haka da kake magana za ta fito da kyau idan babu tsari wanda yake ba magana ba ta fito mai kyau ba suka ce maganganu kala biyu ne imma shi'ir wa imma nafar ko yau ko dai shi'ir ko nafar sannan idan mutum ya iya kowane daga cikinsu to yanzu zai iya amfani da kowane usulubi yanzu sai a tsaya bambancewa tsakanin usuluban da yake amfani da shi ko shi'ir ko nasar nasar din ma akwai nasar alfani ko kuma akwai ana kiransa nasar almursal ko nasar almusajja nasar almusajja kawai da kace wa tur wa kitabin mastur fi raƙin manshur wal baitul ma'mur wasarfin marfu to kaga irin yadda ke tafiya da sai yake tafiya to yake tafiya da irin wa'annan abubuwa wanda ana kiransa nasar al-musajja ya zo da saja'u ya zo da karshe karshe karshe wani lokaci sai kan zo da wani abu kaman kafiya kaman kafiya sai ya rika karewa ko da dal dal dal dal ko ya kare da rara rara ko ya kare da wannan shi kuma dama waka kalam ne a gurin larabawa mawzunun muqaffa to amma sai ya ba da kai ba zai zama wata kenan da abin nan ba kamar wannan wasammu da lalina jamu sakara bilwa da kofin auna bil auta da alabira da gofil bila da kaga sai ka kamar wannan ya zo da kafiya sai su rudu cewa waka ne me yasa saboda ya zo da kafiya to amma ba shi da wazani can kuma nasaru ne to amma nasarun ya zo shi ma da wani irin usulubi daban to don haka in an zo yadda ake tantancewa tsakanin usulubi da usulubi nan ake gane hikima misali wasiƙar da ibn zaidun ya rubuta ya rubuta nasar sannan sai fito da waka a kai daidai lokacin da yake waka za ka gane waka ne lokacin da yake nasar za ka gane ko kuma misali mu dauki misali makamatul hariri kaga akwai maganganu na balaga a ciki amma lokacin da yake yi da ya shiga cikin shirin za ka gane yanzu shirin aka shiga to sai suka ce usulubin alkur'ani za ka shiga cikin shi'ir ɗin ka fita ka shiga nasar al-musajja ka shiga nasar al-basit shine al-mursal baka san kana shiga tsakanin wannan da wannan kana fita cikin wannan ba don ku ba za ka gane shi yasa ya gagari kowa yanzu misali nan ne ce ta ce fa zalikun allazi limtunani fihi idan ka duba buhur na waka yadda maula ya salli wa sallim da'iman abadan fazalikun nan lalzi limtun na fihi ko a baharin mai baharul basit baharul basit ko mina ne mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun mustaqilun fa'ilun ko maulaye salli wa sallim da'iman abadan haka ne haka ne yawwa fazalikun lalli lamtunani fihi mustaqilun fa'il zai dauko wannan saja'in in ka dauki wasu gurare kuma zaka ga ya koma maka wani bahari to amma yanzu na an samu sadarin baiti kuma ina ajazul baiti don haka ba waka bane don daga automatically lokacin da ka shigo kan bahar din baka san ka shigo bahar na arud ba lokacin da zaka fita kuma ka shiga wani saja'i kuma nan ma baka san ka shiga wancan ba babu clear demarcation don haka shi yasa ya kwakwalwar duk wani mutumin da yake da ilimi da balaga wato kenan sai ya zama wato kenan ba za ta iya ba da hukunci kaɗe akan wato kenan ga iyaka balagin alkur'ani ba wallahu ta'ala alam ta ce fazalikun lalladin mutum na nufi ko wannan shine wato kenan mutumin da kuka zarge ni a cikin sa ayi ta kula hadhihi mutazira mutazira tun tana kawo uzuri ya kamata ku karbi uzuri na tun daga halin da wato kenan nake ta kawo uzuri zuwa gare su bi anna hadha haqiqun cewa wannan tabbatacce ne an yuhibba lijmaliha lijimalihi wannan mutumin ya cancanta hakiku na cancanta ne anan ba na abin nan ba ya cancanci a soshi hakikun an yuhibba ya cancanci a soshi lijimalihi wa kamalihi saboda kyan da Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan da kuma kamalar da Allah madaukakin sarki ya bashi da haka ta ce musu wala qarrawatuhu an nafsihi tabbas ni ne na neme shi ni ne na neme shi ba shi ya neme ni ba fasta asam sai ya neme wata gina al'isti isam ko me in an ce ma'asum ya ke nufi wanda allah maɗaukakin sarki ya kare shi to a matsayinsa na wanda Allah ya kare shi ya nemi wani ƙarin kariya da haka shi za ka zo da alif da alif da sin da tako na talab fasta asama ay talab al itisama ala itisabihi kana min qabl ma'suman da shi ma'sum ne amma duk da haka yake dada neman Allah madaukakin saki ya dada kare shi ya dada kare shi ya dada kare shi wato kenan akan wannan bada da akwai wani nau'i na balaga a nan gurin famtana saboda haka shine sai ya zama ya nemi kariyar Allah madaukakin sarki sai ya hannu qala ba'dhum lamma ra'ayna jimalahu az-zahir akbarat hunna bi sifatihi al-hasana malamai suka ce da suka ga kyansa yanzu kuma sai ta fara ba shi kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa allati tafi an hunna wanda da can ta boye musu wahiyar ifa cewa shi kuma yara da kamewa ta yi ta yi ta yi ta samu tsawon lokaci tana sa shi a hila yana ki tana sa shi a hila yana ki yanzu ta zo ta masa da karfi kyansa kuka gani eh to yana da kuma kyakkyawan hali fasta asam ya nemi wato kinan kariyan Allah madaukakin sarki ma a hadar jimal tare da wannan kin da Allah madaukakin sarki ya bashi duk da haka qalar sai take cewa ta tawa'adahu tana masa wato kenan barazana threatening tana masa barazana ta ce wala illam yaf'al ma amruhu na ranta da Allah in bai biya mun bukata ta cikin abin da na umurce shi ba la yusjananna wallahi sai na sa an kulle shi a kurkuku kamar ita ce mai bada umarnin kurkuku za a kulle shi kawai an gama kulle shi za a yi yanzu tana magana da karfi kuma ta fito bolt ni ne na neme shi kuma yaƙi na yi na yi yaƙi kuma dolansa sai ya bi abin da nake so idan ko bai ba lamul kasa mai ce layus da nan da na rantsa da allah sai an rufe shi sai an rufe shi a kurkuku kaga in ta gada za ta ce za a iya kashe shi ko amma yan kashe shi ta ya sara da ba ta yadda da wannan masara kai ta ce za a sa shi a ciki walai kuna mina sa giri na kuma sai ya zama daga cikin walakantattu sai na sa an walakanta shi dolansa fa inda zalika ista'ada yusuf anan ne ko sai nabi yusuf sai ya nemi izinin Allah madaukakin sarki min sharrihin na wato kenan daga sharri so kai da hinna da kuma makircin su tace wallahi sai an rufe shi ce to Allah maɗaukakin sarki na roƙarka me yake cewa ƙwala rabbi sijinu a haɓo ilayya mimma ya da'una ni ilai wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilin ƙwala sai annabi yusuf alaihi salatu wasallam ce rabbi ya ubangiji na asijinu ahabu ilayya na rantsa da Allah kurkuku ya hannun alheri soyayya a gare ni na fi son a kulle ni a kurkuku a gare ni mai ma da una ni alaihi sama da in bi abin da suke kira na zuwa gare shi din min alfashahi wa min alfahishati na wata kina aikin alfasha sai ya zabi wannan nan abin da zamu la'akari da shi yanzu ce da bakin sa yake faɗan hakan nan amma wani tunani ne ya sa shi wannan faɗan malamai suna da magana guda biyu a kan wannan magana ta farko suka ce abinda akwai abin da ake kira lugatul ayin yaren ido suka ce lugatul ayin fi bazil ahyan ablagu min lugatul kalam yare da ido ya fi isar da sako sama da yare da baki ka faɗa da baki kenan a lokacin ana tunanin cewa wa'insu daga cikin matan da ta ja ta tsaya a kan cewa dolansa wato ke sai ya mata bukatar tamba haka ba za a kulle shi wasu daga cikin matan suka walka masa da ido cewa kar yadda kar yadda in ya leka ta nan wata wata sai ta masa kar yadda wanda masu kar yadda a tilasa sa dai ba dai ta walakanta mu yanka hannunmu ba da haka kawai suka yi da haka kuma dama tun da dama ba a san sa bane ai kai kake nan kamar suna da karfa ba masa gwiwa ne yawa karka yadda da haka sai ke cewa rabbi asujin ahabu ilayya ya ubangiji Allah ni akai ni kurkuku ma yafi min kuma ya dauna ni ilai sama da yadda wata kinan in dai nabi akan abin da suke gida na akan sani wasu malamai suka ce a'a kamar yadda wasu daga cikin bayan Allah in sun shiga halin kakanikayi suke magana da ubangiji directly suka ba da misali abu da abu musulun kaulani abubuwa sun yi zafi kudi ya an rasa kudi ba gida ba abinci ba komai wata zato zo sai zama zato ni irin wannan zama kaza kaza kaza ba ni da kaza a gidan nan ba kaza a gidan nan ba abincin da za mu ci ba ta irin ga abubuwa problem kaca kaca sai tashi ya tafiya sa sai da ya shiga masallaci sallar raka a biyu ya haka ya kai gaba kuwa sai ya ce ya ubangiji matar abu musulun ta ce ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza ba don haka ka bata kaza ka bata kaza ka bata kaza ka bata kaza ashe wani yana jinsa ta gaba kirgawa sha ba kawai shi ke ci gaba da harkar gabansa shi wanda da tama mamaki ce sai tashi tafi gaban kalifa ma'auya ta bin abi sabi ya ce yau na ji abin mamaki na ji wani mutum yana magana da Allah kamar yadda kake magana da mutum dan hunga ya ce wai wai babu kaza babu kaza yana gawa Allah Allah ba kaza fa ka san ba kaza ba kaza ba kaza don ka ba ka ba su kaza da kaza da kaza da kaza ya wani irin mutum ne faɗa ce abu musulun kenan da haka khalifa ba zata ke sa aka kira masu sto a dauki buhu kaza na kaza buhu kaza na kaza da abu kaza da jarka kaza kawai tana zanne tana jin haushin mijinta bai dawo ba shi goya cikin ta buga ibada da sallah na karatun alkurani kake da aka kai masa shiru shiru shiru ya gaba har dare ba iya shafi komai ya dawo gida ya ga an kawo abinci mai kyau ya mare ma annan lake haza sai dai jawo mai inda laiko ina Allah ya rizuku mai sha'u da gari hisa don haka akan wannan haddin yusuf yake magana da ubangiji oke haka ne ya zaɗi ubangiji Allah to ni fa na kusan kurkuku yana gaya wa Allah maɗaukaki zai asijinu a habu ilayya wallahi kurkukun nan ya fi mun wato kenan zaman lafiya da kwanciyar hankali wato kenan a gare ni bima da unani ilai sama da bi abin da suke kira na a kansa kuma Allah ina gaya maka illa tasrif an ne kai da hunna in dai baka kaura ni daga barin makircin su ba wallahi azbu ilaihin na kasan zan iya karkata tunda ni mai rauni ne ni mai rauni ne ko yawwa ai in wakalta ni ila nafsi ya Allah idan ka wakilta ni zuwa ga kaina falaisa li min ha kudratun to ba da iko ba da iko akan wannan wala amliku laha darran babu abinda zan iya ba zan ba abinda zan iya matar da na cutar da ita ballanta na man kwaci kaina wala nafa ko ba zan iya amfanar da kaina ba ba zan iya cutar da kaina ba ba zan iya amfanar da kaina ba illa bi haulika sai da wato kenan karfinka da dabaranka sai da dabaranka wa kotika da karfinka antal musta'anu Allah madaukakin sarki kai ne mai taimakawa wa alaika tukulanu kuma gare ka ne wato kenan nake dogaro dan haka fala takilni ila nafsi Allah karka bani zuwa kaina karka bani in ni ne bazan iya ba amma ka zaki zaka iya taimaka mu kamar wannan mawkifi yana ba mu cewa in mutum ya shiga halin kakanika ya mai roƙa abinsa zuwa ga Allah madaukakin sarki da zaran wato kenan mutum ya gane bashi da karfi bashi da dabara to gwargwadon yadda ya fahimci hakan gwargwadon yadda kuma zai fahimci karfin Allah da kudan Allah da dabaran Allah zama kake ganewa rauninka zama kake ganewa karfin Allah ma da kuke zai amma zama kake ganin ka zaka iya dan wani ka karkakar zama kuma kake ganin cewa kaman kai kana da karfi saboda haka yanzu kaga Yusuf alaihi salatu wasallam ya tattara komai ya mika ga Allah ma da kuke zai Allah ne mai komai shi wato kenan ba ba abin da zai yi dan haka yana neman taimakon Allah ma da kuke sarki wato kenan a cikin wannan halin mun fahimci wannan yawwa don haka mai in baka kare ni ba ya Allah yana gaya wa Allah Allah in baka gane ba azbu ilaihinna wallahi zan karkata zuwa gare su wa akwai min aljahilina to wallahi zan kasance daga cikin mutanen da ba su fahimci lamara ba mutanen da ba su fahimci lamara ba a zamanin nan namu akwai mutumin da muna tare da shi a nan kadare ke tafi aikin haji ya je ɗebi ruwa zanzan ya sha ya ce Allah ka sa abin da zana ja wannan ban da hawan jini ban da ciwon suga ba na son hawan jini ba na son ciwon suga ka san matsalar su saboda haka zai sha wannan ruwan zanzan na roƙon ka ban da hawan jini ya abu yanzu maganar da nake muku yana cikin shekara ta 65 amma babu hawan jini a jikinsa babu kuma ciwon suga babu wani kullum zai sha kowane irin lemu babu wani abu bai taba zama hawan jini ba har sai sau daya da mai mashin ya kaɗe shi ya karya masa kafarsa a ɗan wannan lokacin da aka kai shi har jinin ya ɗan tashi kaɗan a kiba ya koma shi ke amma dai da yake ba da labari kamar magana yake da Allah Allah banda hawan jini ba yawwa saboda ya san cewa Allah ne mai iya yin wannan abin Allah madaukakin sarki ya ansa masa a zamanin irin wannan halin da muke da haka ce na ashe mu Allah madaukakin sarki zai ansa mana fasa jabala
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فاستجاب له ربه الله مدوكاكين سركي ubangijinsa sai ya ansa masa sai ya ansa masa wazalika anna yusuf alayhi salatu wassalam asamahu Allah ismatan azima ansawan shine Allah madaukakin sarki ya kare shi ya bashi kariya kariya wanda yake mai girma wa hamahu ya sake bashi wata kenan kariya don haka famtana amin har sai zama wato kenan ya ce ya ja layi tsakaninsa da wannan matan babu shi ita ba shi ba ita a shaddul imtina kuma ya tsananta a wajen cewa ina ta harkar karkarta daban ta yi harkarta sa daban waktara sijina kuma ya zaɓi cewa a sashi a kurkukun ya tafi masa ala zalika akan wannan ɗin maimakon ya zauna a cikin beni ya ci abin da sha abin da sha ya saba wa Allah madaukakin sarki gare ya fita a cikin benin wato kenan ya tafi wato kenan kurkuku a cikin kalifofin banu banu abbas ne ko banu umayya akwai wani kalifa da yana kan benin kullum yana hangen bakin wani kogi haka kullum da mangariba zai ga wani mutum ya zo shi ya ɗebi ruwan kogin nan ya sha sai tafi a dusa shi da daga baya wata no sai aka kira mutumin da kai ba Allah kullum za ka abin da ci azumi na ke kuma ini ne ke na aiki yana ini yana aiki ke nawa ake baka ya faɗi abin da ake bashi ga ɗan abin da ake bashi nan tafiya ina gidansa ya ga gidansa ba wani komai bane ga mai to yanzu a nan a cikin fada kake ta khalifa amirul mu'minina me kake so a maka yace me nake so kuwa ba wani nake so gyara maka gidan kace na kan me zan yi da shi wannan wani nake ya ishe ni khalifa na hankali sai tashi sosai shi yana cikin beni kullum a cikin trouble ake kullum a cikin rikici ake rikicin yau da na gobe daban ya ga ga wani simple in ya kai azumin na ruwa zai ordinary ruwa zai zo iba ya sha daga bayan ya dan samu wani abu jefa a bakin sa ko bai daina ba kuma yana aikin sa na wahala kuma da hankalinsa a kuta ba abin da ya dame shi ɗan kalifa ne wata irin waziri mai jiran gadon nan ne ana kirasa wali al-ahadi ko to ai ba a jima ba wata kinan ba Allah ne ya tsallake ya bar fiyin nan ya tafi kawai shigo ya shiga duniyarsa ya tafi inda zai je karatun addini ya samu kwanciyar hankali da hayaniyar duniya to kaga Yusuf alaihi salatu wasallam ya zaba wa kansa irin wannan wani lokaci in kai hakan din yakan baka dama ka samu ka dada jonan layin ya kyau tsakaninka wato kenan da ubangijinka وهذا في غايه المقامات مقامات الكلام كمال wannan ya kai matuka a wajen kamala a ce mutum ya fifita Allah madaukakin sarki da ko menene wannan zai ja masa annahu ma shababihi wa jamalihi duk da cewa shi saurayi ne matashi ga kyau Allah ya bashi ga kamala Allah madaukakin sarki ya bashi tad'uhu sayyidatuhu shugabarsa wahiyar imra'atul aziz matan sarki na misir gaba daya a ce ta neme shi wahiyar ma a haza tare da wannan shi ya zama wata ita din ma fi gatil jimali wal mali ga kyau ita din ma Allah ya bata irin nata ga dukiya war riyasa ga shugabanci Allah madaukakin sarki duk ya bata amma duk da haka wayamta nawa min zalika ya zama ba ruwansa ba ita ya haƙura da komai ya haƙura da komai ya haƙura da komai to ya tara su jina ya zama ya zaɓi fursuna a madadin wato kenan wannan zaman jin daɗin rayuwar ya zaɓi fursuna ala zalika akan wannan me yasa ya haka kaufa min Allah saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki wa raja sawabihi da kuma wato kenan kaunan ladan Allah da tsammanin cewa tabbas Allah madaukakin sarki zai bashi lada zai sakanta masa akan wannan sau da mutum ya ajiye abinsa na duniya wanda wannan abin duniya zai kai shi zuwa ga sabo wannan daga cikin fikihun da musamman mutanenmu na najeriya ba fahimce shi ba da yawa za ka ga mutum yana sabon allah ka tashi cewa abinci yake nema mafi yawan mutane za ka sun ce abinci suke nema a halin neman abincin nan zai karya zai yi yaudara zai yi sata a ofis zai yi sata a ko'ina zai duk wani alamun da hana zai kata shi wai abinci yake nema abinci yake nema to kaga inda madaukakin mutane za su tsoron Allah madaukakin sarki su haƙura da haram su barta su gamsu da halal to duk an wuce wannan layi Allah sauka su ma bada lahun
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم sannan daga baya kuma bada lahum sai bayyana masu a gare su min ba da mara awal ayat bayan sun ga wato kenan ayoyi da suka tabbatar da cewa yusuf alaihi salatu wasalam wato kenan ba shi da hannu a cikin wannan kesin da kuma rikicin da matar take so ta ja da ƙarfi dole dole sai suka zanna suka yi shawara su manyan gari bayan sun gama tattaunawa ya za a yi a magace wannan adu suka ce kawai layus janan nan lalle a sashi a kurkuku kawai a sashi a kurkuku malamin tafsiri suka ce da aka yi itifaki a sashi a cikin kurkukun nan har yanzu yana nuna cewa sarkin garin kansa kaunarsa da yusuf bata kare ba don da zai iya cewa tunda wani a matata zai kawo matsala a kore shi a garin kawai dama ai bako ne ya zo shi a kore shi ko kuma ce a kashe shi kawai in ba ta ganin sa shi kenan za ta haƙura amma duk da haka sai ya zama ittifakin su sai koma wata gina a sanya shi a cikin wata gina kurkuku kurkukun guri ne wanda ake wato kenan tsare mutum saboda wani dalili ko don yayi wani laifi ko kuma ana tsorace wani bala'i nasa a cikin al'umma ko wata fitina guri ne wanda ake ladabtar da mutum zai na iya zama ɗaki ne a rufe mutum a tsare a shige ko gida ne a tsare mutum a dai takaita masa harkarsa wato kenan da mu'amalarsa ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani irin kurkuku wanda ke sabanin kurkukun da suke baya wallan masan kuma al'ummar musulmi ba su ci gaba da zartar da wannan ba ko kuma ana zartar da shi sosai bai kurkuku ya sa mutane a cikinsa amma kuma a rufe su a gidansu ba amma kuma an taƙaita musu harkokinsu wayannan mutane guda uku nan da ka'ab bin malik da hilal bin murara da waye da yanne na uku wane ne? kabab? a ba kabab ba a ba shi bane hilal hilal bin umayya hilal bin umayya eh eh na faɗi murara da da ka'ab bin malik da a da ka'ab bin malik ko da hilal bin umayya alwaqifi ko da waye da yan murara ko so so ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan ko kuma da zamu saboda sun yi laifi rashin zuwa yakin tabuka ko ba su kawo dalili wanda ke gamsar ba yace ko a daina musu magana haka kowa ya daina musu magana kowa ya daina musu kaka ma sa an takaita musu harkar su za su zo gurgunan ba zai kula su ba ba za a sai abun sa ba za a sayar musu ba ba za a sayar musu haka na aka tsawon lokaci daga ƙarshe ma aka ce kowa ma ko iyalansa kare ya je gurinta kana gidan tana gidan ɗaki ɗaya ma a ce ba ruwan ba kai ba ita kaga kurkuku ne shi ma irin wannan amma kuma daga baya da lokacin da ya kamata a ce an yi abin shi kenan sai aka dauke bayan an tabbatar da karban tuwarsu da Allah madaukakin sarki ya yi musu saboda yanzu an sa Yusuf alaihi salatu wasallam a cikin kurkuku dan a takaice harkarsa mata su ji kallon sa kwata kwata ita wannan Ibrahim Aziz hankalin ta wato kenan ya samu ya danna su da a saka shi a cikin kurkukun hatta hin zuwa wato kenan wani lokaci yan an ce hin fa me ake nufi hatta hin zuwa wani lokaci lokacin da ba san iyakarsa ba Allah madaukakin sarki san iyakarsa ba wani lokaci zai iya zama yini daya wala kun fi haji malin hina turihuna wa hina tasrahun kaga yini daya ne sannan kuma hin din zai iya zama shekara hala ta alal insani hinu min ad-dahri lam yakun sha'a ma zikira hin din zai iya zama shekaru masu yawan gaske dubbai ko miliyoyi wato kidan baya ko gaba duka dai to amma yanzu an sa shi ilahin zuwa wani lokaci shi nasa hindin an ce bai wuce shekara bakwai ba sau mu ji malam ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أريني أعصر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نريك من المحسنين Allah wadda kuke zarge cewa da kalma a wasu jini fatayan sai wasu samari guda biyu wato kenan suka shiga tare da shi kurkuku samari guda biyu suka shiga kurkuku tare da shi yusuf alaihi salatu wasalam malam kata da yake ce kana adu ma saqil malik ɗayan su shine yake wato kenan ba sarki abin da zai sha ko ruwa ko kuma wato kenan asir shine nan nage shine wato juice shi yake hada masa wato kenan juice wal akhar qabbaza ɗaya kuma shi yake masa abinci ɗaya shi yake kula da harkar soya masa soya waye da sauransu balan su da yake cewa kana sababul habsul malik iyahuma dalilin da yasa sarki yace a rufe su a kurkuku annahu tawahhama annahuma tamala ala sammihi cewa ya sawwali a kwakwalwar sarki cewa wa'annan guda biyu sun karkata akan cewa za su yi masa wato kinan sa masa guba fi ta'ami wa sharabi a cikin abincinsa da wato kinan abincinsa wa kana yusuf alayhi salatu wasallam kadish ta harafi sujin sai zama shi yusuf kuma a cikin kurkukun sai zama ya shahara saboda ai dole zai zama a little bit extraordinary a cikin abin din ya shahara bil judi da kyauta wal amana da rikon amana wa sidikil hadis da gaskiya a cikin magana in ya faɗa abin nan wa husnul simti da kyakkyawan wato kenan kawaici in ba wani abu mai muhimmanci bane ba za ka ji shiga cikin lamarin mutane ba wa kasratul ibada kuma ya kwana yana sallah in yana ibada duka wannan salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan yana cikin kurkuku ɗabi'a sa ne kaga kenan kaman ya samu ma cikakken damar da wato kenan zai bauta wa Allah madaukakin sarki da yawa daga cikin malamai sun yi rubuce-rubuce a cikin kurkuku sai da kutub ya rubuta tafsirin qur'ani fi zilalil qur'an a cikin kurkuku wajen tafsiri wajen mujallaji tara fi zilalil qur'an lokacin da aka sashi a cikin kurkuku a misra ya samu dama ya rubuta amma lokacin da yake waje ana ta hayaniya ana daina a nan ba zai iya wato kinan samun cikakken wannan lokacin ba bayan ya fita ya ga cewa yanzu shi za a karanta fi zilalil qur'an daga gilab zuwa gilab mujallaji tara ba kowa ne za a rubuta ma'alima fi tariq don yi nuna mutane hanyar da ya kamata a ce an bi wajen tabbatar da watakinan hukumar islamiyya wa ma'arifatar ta'abir kuma allah maɗaukakin sarki ya sa watakinan ya zama masani a wajen fassarar mafarki wani isa da kyautatawa ila alisijini ga mutanen kurkuku duk lokacin da aka yi abin da ba daidai ba a cikin kurkuku yusuf alaihi salatu wasallam zai samu mutane zai musu bayani zai ce ga yanda ya kamata ga yanda ya kamata ya karantar da mutane abubuwa wa ibadatin marza ko eh oke wa iyadatin ne ko yau wa iyadatin marza da kaiwa ziyara a marasa lafiyarsu a cikin kurkuku da zarar wani bayan lafiya to kullum zai je duba shi safiya da maraice saboda abin nan wal qiyam bi huquqihim da ganin cewa kuma kowa a cikin kurkukun nan an ba shi hakkin sa wanda wato kenan ya cancanta wala ma da kala hadanil fatayani lokacin da wayannan samari guda biyu suka shiga cikin wannan kurkuku tare da shi wato kenan ko suka shiga ila sijini tare da shi ta'alafa bihi sai ya zama sun yi sabo tare da shi sai suka saba da shi wa ahibba hubban shadidan sai suka zama sun so shi so wanda yake mai tsanani wa qala lahu sai suka ce masa wallahi laqad ahabbnaka hubban za'idan wallahi muna kaunarka kauna fiye da wato kenan yadda kake tsammani a cikin lamari ala barakallahu fikuma sai ce shike na nagode nagode nagode Allah muku albarka Allah muku albarka innahu ma ahabbani ahadun illa dakhala menene alayya min mahabbatihi darara duk wanda yake so na fa ko babu wanda zai so ni face a a dalilin sannawa da yake sai ya iya samun fuskantar wata matsala saboda wata kenan ka wannan da yake mu yawa saboda ai zai in duk wanda zai so shi zai so gaskiya duk wanda zai so gaskiya kuma zai iya fuskantar wata gina matsala wata gina abin nan din don haka hakan na suka zauna tare da shi a cikin wannan kurkukun yana nuna musu kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'a da kyawawan wato kenan al'amura wato kenan na rayuwa don haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa qala al-akar ko qala ahaduhuma daya daga cikin su sai ce musu bari mu ga maka mu mun yi mafani na yi mafarki inni arani asiru khamar na ganni fa ina wato kenan gyara inabi ina tatsa shi ina mai da shi juice wanda yake kama da giya ko kuma wanda yake giya da yake ana yin giya da inabi kuma musan cewa sai sarkin a wannan lokacin ba musulmi ne al'umma ma ba musulma ba ce illa iyaka dai shi Allah ko ina an san shi gwargwadon wato kenan ilimin da mutane suke da shi wa qala al-akhar dayan kuma sai yake cewa ko inni ara ahamilu fawqa ra'si khubzan ni naga wato kenan gurasa a kaina ko biredi ko kuma tuwo a kaina takula tsere minhu tsuntsu suna cin wannan don haka nabi na bi tawili mun zo ka ba mu fassarar wannan mafarki a cikin abin da wal mashhuru inda al-atharina ma zakarnahu annahuma ra'aya manaman wa talaba ta'biran wasu na cewa ba kawai sun kirkira ne mafarkin ba mafarki ne na gaske ba ko kuma a ɗayansu ya yi mafarki amma ɗayansu ba mafarki ne na gaske amma in ka nemi usulubin alkur'ani gaba ɗaya kowane su ya yi mafarki ne ko tunda kowane cewa ya yace inni ara haka ne kala a hadu kuma inni arani a asiru khamar wa kala al'akaru inni arani a hamilu fauka rasi ko zan takula tayar min kowanne ya gani a cikin mafarki ne haka usulubi na alkur'ani wato kenan yafi bayyana da sabanin yadda wasu suke ganin cewa a'a akwai wanda ya mafarkin gaskiya cikin su akwai wanda yake yi mafarkin ƙarya takula tayar min tsuntsu suna ce da haka suka ce nabi na bi tawili yanzu muna son ka ba mu fassarar wannan ba su mafarkin muna roƙonka ka ba mu fassarar wannan mafarkin inna la raka bin musulmi domin muna ganin ka kai kana daga cikin mutane masu ihsani muna ganin ka kai kana cikin mutane masu ihsani ihsani muka ce shine kyautatawa ko kana daga cikin mutanen da suke kyautata al'amura a rayuwa malaman tafsiri suka ce ihsanin nan ana bayanin su gurare da daman gaske al'amari ne wanda yake duk al'umman duniya suna iya musharaka a cikinsa da musulmi da wanda ba musulmi da arna da kowa babu wanda bai san kyautatawa ba babu wanda bai san munanawa aka wani mawaki ke cewa kowa bata ya sani kuma kowa gyara ya sani duk wanda ya aikin alkhairi ya sani kuma al'ummar duniya gaba daya babu wanda ba ta bukatar ihsani don haka suke cewa inda mutane za su fuskanci ihsani wato kenan ya kamata su fahimce shi a duniyan can baki daya ta hanyar wata kenan barin ba da misali barawo a lokacin da wata kenan yake daukan kayan mutane a lokacin da yake daukan kayan mutane ai baya kyautata a mutanen haka ne ya san kuma ba daidai yake ba amma yanzu tun da cuta ce take fita daga gare shi ta je ta samu kan mutane wai su mutane daban wannan ba damuwansa ba ne amma ran da aka zo aka dauki nasu da cewa mutane ba su da kirki ba su da kirki wala mutane ba su da ai an sace mun kaza ai ai min kaza ai ai min kaza don haka zai ji ciwon wannan kayan su da aka dauka ko ai masu ba da hikaya suka ce yawwa yawwa to ka gani masu hikaya suka ce barawa ya sato kaya ya ba mata saje ta sai sai wani barawa ya sace nawa kika sai ta ce yadda ka sayo kaga ransa sai baci yadda ka sai to inda a ce za mu rika auna komai a mizani wajen kyansa da rashin kyansa a kanmu to kowa zai zama mai isani to da duk abin da ba za ka so a maka ba to ba za ka so a dan uwanka ba yauwa misali yanzu sai kaga mutane suna kallon iyalinka kowa zuwa mata ido wani yana kokarin ya shafa jikinta za ka ji daɗi to idan ba za ka ji daɗi ba zai dace kai ka rika kallon matar wani ka zuwa wata ido ko kuma ka sha'awar taɓa ta ba zai yi ba haka ne kaga wani mutum ya dauki kayan wani ya lalata to ka kaddara naka aka lalata zaka ji dadi to yadda ba za ka ji daɗi ba shi ma wancan haka nan wato ganin bai ji daɗi ba to ko menene sai ka auna shi da kansa ijabiyan wa salbiyan da kyansa da muninsa ka kaddara shi a kanka idan ka ga ya maka kyau to shi kenan ai annabi sallallahu alaihi ya gama da komai da komai yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yawa abinda kake so wa kanka haka ya kamata ka so ma kowa abinda kake kima kanka na cutarwa da matsala haka ya kamata ka kima kowa don haka inda za ka ɗauki a kan wannan mizanin za ka auna rayuwarka to za ka zama musulmi just simple formula ne ta zama wata ke da musulmi duk abinda ba ka kaunansa karka karkasa kowane musulmi duk abinda kake kaunansa na alkhairi karka kyashinsa a kowane musulmi to kaga wayannan da mujarradin saduwarsu da shi su suna mutanen da ba musulmi ba shi yana musulmi suka ce amma inna lalaka minal muslimin mun ga kana daga cikin masu ihsani saboda arnan ma ya ba su hakkin su arna ya ba su hakkin su musulmi ya ba su hakkin su ya tawa da ya kyautatawa da sannan kuma aka ce yana kwana yana sallah yana ibada yana menene yana ziyarar mara lafiya yana duk aikin alkhairi yana daga cikin abubuwan da in kai shi kai kyautata ko yawwa da haka annabi sallallahu alaihi alqur'ani yake cewa wa fa'alul khaira la'allakum tuflihuna ku aikata alkhairi wato kenan ko za ku samu rabota to mu je mana lokacin to alhamdulillah da mu dakata nan insha Allah ta'ala bai da muka faɗa daidai Allah mu dauki sarki amfanar da mu da shi ya ba mu ifa aikata ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyara da kuma yafe mana